الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa ga dukkanin mahalarta wannan waje mai albarka ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a gulguje a dunkule a mulmule ina son in gayi wasu hukumce-hukumce daga cikin hukumce-hukumcen azumi duk da lokaci ya riga ya kure amma saboda kasancewar muna fuskantar wannan bako wannan gagarumin bako mai girma mai kima mai daraja watan zikiri watan tasbihi watan karatun alkur'ani watan gafara watan neman kusanci ga Allah watan kiyamar laili watan tarawihi watan sadaka watan itikafi watan sadar da zumunta wata na rahama wata na albarka wata na garaɓasa wata na rahama mutanen banza kafirai masu sabon Allah watan asara ne a gare su wata ne wanda babu alkhairi kwata-kwata ga mutumin banza a gare shi ya ku bayan Allah mutanen kirki albishirinku ga kirki ga alheri ya gabato guguwar rahama ce guguwar alkhairi ce ta taso tana dab da shugowa zuwa gare mu Allah kawo ta lahiya teku ne mai marara na alkhairori da albarkoki wanda ga yanan wurin yana gab da ya yi ambaliya ubangiji Allah ya sa mu samu daga cikin lema da damshin shi muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu ga watan azumi muna cikin ƙoshin lahiya kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su kwashi garaɓasar da ake kwasa a cikin shi ya Allah muna roƙonka da rahamarka da tausayinka da ƙudiranka Allah ta'ala ka sa muna cikin wanda za su isa zuwa watan ramadana kuma Allah ka lullube mu da rahamar da take cikin shi ‘yan uwa ramadana yau kwana biyu ko uku ya rage ko domin yau muna 27 ga watan sha'aban kenan kaga muna dab daga ramadan amma duk da haka wallahi in Allah ya ga dama sai ya kashe wani cikinmu to Allah sa dai ba ni bane in Allah ya ga dama sai ya kashe wani abin da yasa nace Allah sa ba ni bane ka san ina tafsiri ne cikin ramadana eh asa akwai tafsiri ko gwamnati ya zama wani ne to saboda tafsirin ramadana a kai mai gari ba komi ba komi za mu yi zama addu'a in kai ne shari'a shari'a wani yayi don haka Allah ta'ala ya kai mu azumi Allah yana ba mu lada saboda ƙarfin niyyar mu ko da ma ya karɓi ramuka mai azumi duk mutumin da ya kulla ma zuciyan shi niyyar azumi ya cika zuciyan shi da guri na alheri to ko da Allah ya karɓi ran shi bai kai azumi ba wallahi Allah kadai ya san dimbin ladan da Allah za ya bashi saboda haka mu cika zuciyanmu da niyoyi masu kyau mu cika zuciyanmu da alheri da niyyar ibada da kokartawa duk wanda ya san wancan ramadanin da ya gabata ya yi hashin kiyamar laili sau biyu to ya kamata ka ɗarmi niyya in Allah ya nuna ma wannan ba ka yin hashi ko ɗaya. Duk wanda ya san wancan Ramadanin da ya gabata, an yi tarawihi, duka ya samu tarawihi sai dai ‘yan matsale, akwai raka'ar da ya yi daga zaune. To ya kamata wannan Ramadanin ka yi niyya gaba ɗaya daga tsaye za ka yi su. Duk wanda ya san da Ramadanin da ya gabata, an yi Ramadana shekarar da ta wuce, amma shi duka-duka sau sha biyar ne ya sadaka. to ya kamata wannan karan kullum ma ka yi sadaka sau sha biyar in Allah ya nuna ma haka nan ne ake son musulmi ya sa ma zuciyan shi niyya ta aikata ayyukan alheri to sai ka ga in ma Allah ya sanya kana cikin wanda za su mutu kamin azumi wallahi sai Allah ya baka ladan aikin da baka yi ba Allah ya gafarta ma ya tausaya ma saboda ƙarfin niyyanka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa saboda haka gwalgwadon niyyarka gwalgwadon ladarka da kusancinka da matsayin da zaka samu a wajen Allah saboda haka Allah ya saka wa malamai da alheri sun mamu karatuttuka kuma wannan makaranta Allah ya ƙara mata albarka malaman da suke karantarwa a ciki Allah ya ƙara masu himma da ƙarfin gwiwa da ƙwazo da naci da ƙarfin hali Allah ta'ala ya taimake su wajen yi saboda shi ɗaliban da suke karatu ubangiji Allah ta'ala ka masu buɗi ka ƙara masu basira wadda ake makaranta da ita amma ba ta gane karatu ya Allah ka buɗa mata ƙwaƙwalwata Allah ka ba ta fahimta mai kyau wadda ana karatu tana ganin duhu Allah ta'ala ka sa daga yau ta ɗora ganin haske Allah ka ƙara albarka cikin makaranta kuma ka taimaki malamai wajen karantar da abin da zai amfani al'umma duniya su da lahiransu. Ya Allah muna roƙonka ka ƙara ma rayuwanmu albarka. Akwai wato dattawa iyayenmu da suke zaune a nan Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka. Allah ta'ala ya sa su gama da iskan duniya lahiya. Duk wanda ya samu halartarwa a wannan hili Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwarsu albarka. Allah ta'ala ka sa babu ɗan wuta a cikinmu. idan kuma akwai Allah ka goge ka tausaya da rahamarka Allah ka maida mu baki ɗayan mu ƴan aljanna ne a nan wurin yanda ka haɗa mu a wannan waje Allah ka haɗa mu a aljanna to kamar yanda nace hukumce hukumce ne zan faɗi na azumi saboda su ne muke da buƙatar yanzu sani sama ga komi kuma zan faɗi waɗanda suka yi mahi yawancinsu dai wanda suke ɓangaren mata ko kuma wanda maza da mata duka suna da alaƙa da su ‘yan uwa yana da kyau musulmi kamin azumi ya san hukumce-hukumcen azumi saboda abubuwa da yawa za su bujiro mai sai tunanin menene hukuncin kuma bai riga ya sani ba to yana cikin girmamawa da ake ma azumi a karanci hukumce-hukumcen shi kamin ya zo hukunci na farko da zan yi bayani shine idan mace ta ɗauko azumi ana dab da shan ruwa saura minti biyu a sha ruwa sai jini ya zo mata azuminta ya lalace ko ya yi minti biyu ne kacale ya saura a sharuwa minti biyu kacale ya saura rana ta faɗi sai jini ya zo mata azumin ya yi ko bai yi ba eh tambaya ce bai ba shi nan ta tabka asara yanzu ta yi wahalar banza yanzu to lalle ba ta yi wahalar banza ba me yasa saboda ba yayyiwa a ce Allah ba zai bata lada a wai ɗawainiyarta ba ba yayyiwa ko kai da ke ɗan adam aka maka wannan wahalar wata rashin lahiya ta bujiro mutum bai ida ma aiki ba za ka sallame shi balle Allah mai rahama mai jin kai mai tausayi mai gafara mai yalwar rahama saboda ka tana da lada kuma Allah shi kaɗai ne ya san ɗimbin ladar da ke gare ta wallahi babu malamin da zai iya faɗin ladar ta Allah shi kaɗai ya san ladar da zai bata amma dai wannan azumin sai ta rama shi ko da ana sauran kyautawa rana ta faɗi in dai jini ya zo mata to sai ta rama azumi ba ta yi asara ba ba ta sha wahala ba Allah ta'ala zai ba ta lada gwalgwadon niyyarta da ƙoƙarinta to haka ma idan mace ba ta gano cewa jini ya ɗauke mata ba sai lokacin da aka je sallar asuba an dawo daga sallah asuba ko da ta bincika sai ta gano ka ita jini ya dauke mata ma'ashi to yaya yanzu za ta ci gaba da azumin nan koko dai ba za ta ci gaba ba ba za ta ci gaba ba saboda shi azumin ramadani dole sai mutum ya zama yana da niyya kamin bullowa alfijir to tunda alfijir har ya riga ya bullo daga baya ta gano ta samu tsarki yanzu za ta yi mi za ta yi kamun baki za ta kame bakinta saboda mi ake kame baki saboda alfarma ta watan azumi da girmama shi bari in tuna muku wani abu ya ku iyaye mata kowa daga cikin iyaye mata ta ɗan yi tunani kaɗan ta tuno baya lokacin da ta zauna tare da mammata tana ‘yar ƙararrama tana iya tuno lokacin da ta ga mammata tana cin abinci cikin azumi gace-gace da rana to duk wanda za ta yi tunani sai ta ga uwarta ba haka take ba to me yasa su yanzu uwaye mata na zamani uwaye mata 'yan zamani su yanzu ba su da wannan kimcin sai ga wai mace saboda tana al'ada ko saboda tana da wata larura wadda musulunci ya yadda ba sai ta yi azumi ba gace gace kiri kiri kuru kuru za ta ɗauko kwanan abinci tana shirga gaban yara kirikiri za ta daga bokicin kunu ta yi ta kwankwada kamar tunkiya kaga wannan bata tarbiyyar yaren wannan wato rashin girmama ramadana ne da karan kanshi wallahi iyaye a baya ba haka suke ba wallahi ba haka suke ba zaka ga wani ma ba zai ma taba ganin ga wani ma sai ya girma ne ya gano wai ashe iyaye suna wannan al'ada da wannan jina amma kuma yara duka ba su isa su gane ba in za ta ci abincin ma sai ta ɓoye ta tabbatar da inda ba kowa ne ta je ta yan lomominta ta fito ɗiyanta dai ba su isa ba su gano cewa wai ita ba ta azumi amma yanzu saboda lalacewa da ɓacewar zamani yanzu daga uwa ya camura kai bannukunin nan bannukunin nan mai tsayi ita za ta je ita da kanta kai sanwa ma za ta tashi gadan gadan ta aza wallahi ta aza sanwa wata indomi za ta dafa ta sa a kiran kaza da wane ne ta shirya sanwa ta zo ta sa kwanan gaba ta yi ta rangada kamar ta tsohuwar tunkiya to wannan ya kamata iyaye su gyara shi wallahi ba daidai ba ciki akwai rena addininki ciki akwai rashin ganin girma da rashin ganin alfarma watan ramadana ciki akwai bata tarbiyyar ɗiyanki ko ɗiyan wasu sau da yawa yanzu wasu wani yaro bai sani ba sai ya je gidansa ya ce wallahi mamma sun bara'atu ba ta azumi yanzu naga tana cin shinkawa yanzu ya je ya gaya ma uwa ce mamma su bara'atu ba ta azumi yanzu yanzu ga naga tana cin shinkawa saboda ya san cikin watan azumi don haka ya kamata iyaye mata su kiyaye wannan yana da kyau wannan kimcin da wannan sayawa an san Allah ya baki damar ki ci abinci amma saboda tarbiyyar ɗiyanki yanzu ɗiyanki su kafa binciken me yasa mamma ba ta azumi shi kan shi bai zama matsala gare ki ba wanda yake su yanzu uwayen fa yanzu anya sun ma damu da ɗiyansu su je aljanna wallahi iyayen yanzu kawai tumbuleke tumbeke ne ba kula ta wando ba kuma ba kula ta riga ba in dai na cika tumbina to ha ba sa'a ta yi ita abinda ta damu da shi kawai ta rumbuɗa ci ta ci ta ci ta ci ta ci ta yi nar shi nan ɗayanta in suna so su shirye in suna so su ɓace to ya kamata kowace uwa ta yi ƙoƙari ta zama uwa ta gari ta yi ƙoƙarin kulawa da wannan daga cikin hukumce-hukumcen azumi ‘yan uwa akwai jina nan da suke zuwa shi dai ɓangaren mace wannan ɓangaren jina ne wannan kawai rikicin yawa gare shi naka kawai su je su yi karatu ko su tambaye malamai amma abin da zan gai wannan bangaren na jina nan mata shin mace ta iya shan magani saboda ta tsaye da jini don ta yi azumi tare da musulmai akwai magunguna da likitoci ke badawa yanzu in mace ta sha sai jinin ta tsaya ba zai zo ba shin ya halatta mace ta sha irin wannan maganin saboda ta tsaye da jininta eh ya halatta in ji malaman fatawa suka ce amma da sharaɗi guda ɗaya wani sharaɗi ne shine a tabbatar da wannan maganin baya da wata cutarwa da zai yi a gangar jikinki babu wata cuta da zai biyo ba da ita ko ya kawo maki wani rikici ko in dai likitoci sun tabbatar da babu wata illa maganin kawai tsaye da jini ne aikin shi to babu laihi mace idan ta sha saboda kwaɗayin ta yi azumi tare da musulmi wannan babu matsala to amma akwai kwantarar na wannan shine mace ta sha ƙwayoyi don ta janyo jini su ma akwai ƙwayoyin da ake hambada sai a gaggauto da jini lokacin shi bai ba sai ya zo to ya halatta yanzu mace saboda raguwa ce tsoron azumi take ko da ma ta ga azumi ya zo tana nan tana ta tada hankali kawai mun shiga uku mun lalace azumi ya zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kam yanzu to sai ta ji an ce ana shan magani dan a jawo ta ce yawa ya halatta yanzu ta je ta sha wannan maganin dan ta janyo jini ta kasa yin azumi a'a bai halatta ba in ta yi haka nan ita ba zunubi za a bata ba na wanda bai azibi ba cine mata albarka Allah za shi ita ba zunubi bane za a bata cine mata albarka ne za a yi saboda duk mutumin da yayi dubara wajen ya kauce ma shari'ar Allah to wannan cine mai Allah yake falaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin wasu sun yi dubara Allah ya hana su kamun kihi suka yi suka yi wasu dubarbaru Allah ya cine masu ya maida su burwai to saboda haka bai halatta ba mace ta tarko balaguro saboda gudun azumi saboda ta ji an ce mai azumi an mai rangwame ba sai mai balaguro an mai rangwame ba sai sai ta kawai sai ta karkari balaguro saboda kar ta yi azumi shi ma wannan mutum zai fada cikin cinuwa don haka duk wata dubara in dai dubara dan dai kakkai ibada ne to ka shaidin ka gwamma ma ka fito kiri-kiri ka ce ba kai ya fi sauki akan ka ce sai ka yi wata dubara wai Allah ake ma dubara saboda ka ba a shan kwaya ba a shan kwayoyin magani don a janyo jini da gaugawa wannan kuskure haka ma mace ko da cikin idda take ta saki dan dai ta cuci mijinta ko ta gaggauta iddan sai ta je bari ta sha magani wato iddan ta yazo da gaugawa ko yayi jinkiri wannan duka ya danganta daga manuhanta duk wanda ya mummunan manuha to hukuncin shi yana tare da manuhan shi daga cikin hukumce-hukumcen da muke da bukatar su a cikin azumi kai koyi shiru kun ji ana karatu kuna magana ko ku ba ɗaya musulmi bane akwai kiristoci ne na unguwa a'a don haka tana yi wa mace ta ɗauko azumi ta ɗauko azumi tana masassara kawai sai masassara ta kama ta dole sai an yi mata allura dole sai an mata allura sai aka je aka mata allura to yaya azumin nata yi to malamai suka ce wannan za a tambayi ƙwararrun likitoci ba 'yan tajamuke ba ba 'yan ƙananan likitoci ba ƙwararru ga guza a tambaya wanda suka san yadda ake ana haɗa ma maganin gunnan da alluran a ce mashi shin wannan allurai da aka mata akwai sanadarai na abinci a cikinta wanda gangar jiki yake amfanuwa da shi idan lakatar ya ce eh akwai sanadarai na abinci cikin alluran nan to shi nan da an mata wannan allura sai ta je ta ci gaba da shan kunu azuminta ya tsaya daga baya sai ta ramka ya halatta kuma a mata allura idan ta samu lafiya amma in dai akwai sanadirai na abinci cikin allurar to azuminta ya tsaya amma in likita ya ce a kawai allurar ita sanadirai ne na ƙwayoyin magani kaɗai ke da kwai ciki babu wasu sanadirai na abinci to wannan allura ba ta karya azumi ko guda goma aka mata babu matsala an ji wannan to in wasu yaram ne aka maki kawai sai wani wata larura ta rashin lahiya ta bujuro dole sai an yi maki serum to duk wanda aka ma serum babu ma wata fatawa ko wani kwankwanto ana gama yi maki serum kin nan a wato a samu wata taliya mai dan zahi zahi a baki kici da wata yar banana haka ki kara eh wannan azumin sai kin rama shi duk wanda aka ma serum yana azumi to azumin ya lalace dole sai ya rama shi daga cikin hukumce hukumcen da ya kamata mu sani wanda suke da alaka da azumi bari in dawo kan wanda suke da alaka da mata zalla mace ce tana azumi sai ta yi miya yanzu bata sani ba miyan nan akwai gishiri ko babu ta yi daidai ko bata yi ba ya halatta ta dan lasa eh ko ta dan ta yi ruwan jiko kawai sai ta dan lasa to wannan babu matsala kan shi lasawa dorawa ga halshe kadai sai ki zubdo to amma fa matan kala-kala ne akwai wadda inda ta ji damshin shiga halishe wallahi sai ta haɗe inda har ta ji abin ta ce to abin gashi gashi ina ji ina gani kuma in zubdo to in kin san kai kina cikin irin kalolin wanda ba su iya jurewa inda ya taɓa harshen ki sai kin kai shi to ya kamata kakkan maki wannan hatsarin wannan hatsari ne da wasa ne da azumi amma in kin san da ke kina iya dorawa ga halshe kuma ki zubdo ba tare da kin haɗe ba to wannan babu matsala bai karya azumi tunda mace tana kurkure baki ta dora ruwa a harshen ta duka ba matsala don haka har abinci ma in an dora a baki ba a haɗe ba ba ta azumi abu na gaba mace tana azumi tana azumi kawai sai mai gidanta ya dawo daga balagoro da rana tsaka kuma shi bai da azumi to ya halatta ya ce yana da bukatanta eh shi daga yamai yake mai balaguro an dauke mai azumi ko ko da ya zo daga yamai ba azumi ya sabka gashi ya cika cikin shi yana ta hamma sai yan nahoki sai ki tsere domin idan kika bashi haɗin kai wani abu ya faru to ke kin tabka babban kuskuren da sai kin yi kafara domin shi ba kafara akan shi za ki yanta wuyan baiwa in kuma ba ki da wuyan baiwa sai wuyan ki kaɗai ke gare ki to za ki ci da miskini sattin a sai azumi ya haka nan ne idan ba ki da wuya sai naki to za ki azumi sattin ne wannan da kin ɓata sai kin rama shi ki yi azumi sattin in ba ki iya yin azumi sattin to lokacin nan ne za ki ci da miskini guda nawa guda sattin to ci da miskini sattin garin rogo yana yi ba wannan hirar bace ka san wasu cewa suke a ai da an yi dahuwa aka kira aka ba su kashe koshi ya isa a wannan fatawa ba ta da ƙarfi wallahi fatawa wadda take da ƙarfi wadda malamai suke a kanta shine ci da miskini da aka ce ma'ana zaki ba su abinci kowane miskini rabin tiya zaki ba shi da tiya irin ta manzon Allah kenan tiya talatin zaki hudda ki ba miskini sattin to kuma in kina so a kiyasta miki kwatankwacin ciyarwa kowane miskini kilo ɗaya da rabi ne ake son ki bashi don haka za ki ba miskini sattin kowane kilo ɗaya da rabi to in kin yi haka yanzu kin yi kafara amma laihin da kika aikata Allah ya yi maki ko bai ya yi maki ba wannan sai ki je ki ta kuka kina sallah kina tuba in Allah ya ga dama ya yi maki in bai ga dama ba wallahi sai ya kai ki wuta saboda haka hatsari ne mutum ya tara da iyalin shi lokacin da yake cikin azumi babban hatsari ne mai girma ciki akwai keta alfarmar watan azumi akwai rena hukuncin Allah kai akwai abubuwa da yawa don haka ba karamin mujirimi bane wanda ya aikata haka to amma idan tare kuka je balaguran da ke da mai gida ko da kuka taso daga mai dama ba ku taso da azumi ba sai kuka kawo gida da rana tsaka gace gace kuka samu abinci kuka ci kuka cika ciki kuka sha kunu kuka sha ruwa to shikenan sai ku ci gaba da rinda abin da kuke so wannan babu matsala saboda ku kuna da rahusa kuna cikin wanda Allah ta'ala yi masa rangwami mm. an kuma tare kuka sai balaguran kuma can a balaguran ne ko ga ya kamata kuna balaguro kuma ku kara da wani balaguran sai ku kara da shi don haka dai wanda yake balaguro shi an mai rangwami abu na gaba sumbata sumbata shin mai azumi ya iya sumbatar matar shi ta su wasu matasa ba su gane sumbata sai an ce bizu kaɗai ko me hukuncin bizu ga mai azumi to malamai suka ce idan magidanci ya yi ma matar shi bizu yana azumi bai bata azumin shi sai idan ya fitar da ruwa kuma ruwan sai wancan masu kabirin idan ruwan da ya fitar da shi ruwan mazi ne kadai mazi bai bata azumi zai je ɗahara ne kawai kenan don haka mai azumi baya da matsala don ya taba jikin matar shi ko kuma sun kwanta a shimfiɗa guda jikin shi yana taba jikinta duka wannan bai tasiri wajen lalata azumi eh azumi gari na cewa um abin ya mai daɗi don haka wannan duka bai bata azumi amma sai dai malaman fiƙihu suna cewa matasa wanda ya san shi ba tsoho ba ne matashi ne to ya kiyaye wannan sumbata domin tana iya tado mashi sha'awa wani yana da ƙarin sha'awa daga sumbata kawai sai ya tsirciya to kaga tsirciya kuma karya azumi take karatu na gaba wanda yake azumi a bisa kan dai mata mace wadda take azumi kuma sai ya zamana tana da juna biyu da ta ɗauki azumi sai ta ga ta sha wata wahala wadda ta wuce hitar hankali to kenan yana nuna ba ta iya azumi tare da wannan juna biyun to me hukuncin ta hukuncin ta shine hukunci irin na marar lahiya kawai lokacin da ta samu ta samu dama sai ta rama akwai fatawoyi da yawa da malamai suke wasu ce sai ta ciyar wasu ce ciyarwa da rama wasu ce kaza to abin da dai ya inganci bakin gwalgwadon fahimtar mu da kuma binciken mu shine hukuncin ta irin hukuncin marar lahiya irin hukuncin marar lahiya kawai za ta rama daga baya wadda kawai za a cewa ba sai ta rama sai in ya zamana abin ya haɗe mata ita duk shekara ma haka nan ne ko tana da ciki ko tana shayarwa ko tana kaza yadda maza ba ta samun dama to wannan sai ta ciyar kawai in ta ciyar kuma babu zancen ramawa domin ita ciyarwa ita take hawa madadin ramawa ita kuma ciyar wannan nayi bayanin ta miskini ne duk in an kai azumi sai ki samu miskini ki bashi kilo guda da rabi na shinkafa ko na maka ko na wani abinci shine ciyarwa ba wai ki hudda kwano guda ba ke ce gashi a ba haka nan bane wannan kuskure ne ciyarwa a bisa maganar da ta yi inganci shine kawai zaki ba miskini kilo ɗaya da rabi na abinci ko abin da yake kusa ga kilo ɗaya da rabi haka ma mace wadda take mai shayarwa duk mai shayarwa ko mai ciki to ana son sai in ta gwada ni ta ga ta kasa yin azumi kawai ita tun tashin harko ta ce a ni ya za ni in yi azumi ina da wannan abu haka a ba haka nan bane akwai masu ciki wanda suna yin azumi a da baya baya nan kaɗan wallahi mata ɗan kaɗan ne za ka samun ciki ya hana su wai azumi saboda ƙoƙari da ke gare su amma yanzu wata ma fatan take a ce ma tana da cikin ma don kata yaji saboda yanzu yawanci mutane sun ragwance sun rahwashe sai rauni da kasala to Allah ta'ala ya tausaya mu haka ma tsoho wanda ya tsuha tsuha wanda ya kai matakin bai iya yin azumi to shi ma hukuncin shi shine ya ciyar da miskini kullum in musulmi sun yi azumi sai ya ciyar da miskini ya ba da kilo ɗaya da rabi na ciyarwa ko abin da yake kusa ga haka to akwai tsofaffi masu ƙarfin hali wannan muna ta jin labarin su duk cikin azumi yawanci ana ta zuwa amma wannan tambayoyi wani sai ya ce wallahi baban su ne ya tsoho ba iya azumin nan amma wai da ciya sai yayi wani ma yana yi yana shemewa ana zuba mai ruwa yana dawowa amma saboda ƙarfin hali ya ce sai ya kai shi da gaga wannan tsoho in bai kai shi ba shi yana iya kai ka ana gudun ka ce sai ka kai shi kuma shi ya zo ya kai ka to ya kamata tsofaffi su gane wannan hukuncin na Allah ne kuma dama azumin Allah ake ma kuma shi ne ya ce ya rangamta ma tsohon da tsohon shi ya kai baya iyawa saboda musulunci sauƙi gare shi aka ce ba sai ka yi ba kawai ka ciyar da miskini ya wadatar to bisa mutum zai ce ka san baka iyawa kana ana zuba ma ruwa kana halwadawa kana kullo idanu kana waye amma a haka zaka kai azumi kuma gobe maka ƙara daukarwa to ya kamata duk wanda ya kai matakin tsuha wanda ba zai iya azumi ba to ya sauƙaƙa ma kanshi kamar yanda Allah ya sauƙaƙa mashi kar ya dora ma kansu dawainiya wadda ba Allah bane ya dora mai ita ba annabi bane ya dora mai ita kawai dai saboda rashin sanin addini da kuma iya matsakar ga katanga haka ya kamata waɗannan waɗanda suke wannan mataki su gano cewa matukar baka iya amma idan tsoho ya iya ko da shekarar shi ɗari ya ji yana iyawa kuma lahiya lau babu wani takura babu wata illa wannan ba matsala kawai ya ci gaba da yin azumin shi to daga cikin abin da yake da alaka da mata akwai hayakin sanwa da suke shaka ko mace ta zo wajen sanwa sai hayaki ta shiga cikin bakinta wani ma wucewa yake to wannan hayakin duka yana cikin abubuwan da an yi rangwame a kan shi ko hayakin sanwa ko kura ta shara ko me diyan da ta wuce babu matsala bai karya azumi amma hayakin mashayin sigari wannan yana karya azumi in mutum mashayin taba ne ya sau taba ya zuƙi hayaki to shi kenan ya zuƙe azumin shi idan mashayin shisha ne ya shaƙi shisha ya shaƙe azumin shi mace tana iya shafa kwalli ga azumi kwalli baya karya azumi mace tana iya fesa turare ga azumi fesa turare baya karya azumi mace tana iya kwalliya ga azumi a cikin gidanta kwalliya ba ta bata azumi sai dai in ya zamana ke mijin naki wani kala ne da ya ga kwalliya shi nan azumin lalacewa za to sai ke hattara amma in dai ba wannan matsalai ba babu matsala mace tana iya yin kwalliyarta ta yi shiri ta sanya turare ta gyara gidan ta gyara jikinta duka wannan bai da alaka dan wasu ba su san ana sa turare ba ga azumi ji suke ba a sa turare ana azumi ana sawa wasu malamai dai sun ce in turaren mai tashi ne kwarai wanda in aka sa sai a dora shi har ga makoshi to ke hattara da shi irin wannan sannan wato ga azumi mace tana iya yin makil ta yi amfani da buros ta goge bakinta tsakiyar rana in ta bukaci haka wannan bai bata azumi sai dai kawai ta kiyaye kar ta haɗiye komi lokacin da take bai da matsala bai bata azumi sannan wato yakan iya yiwa lokacin da aka yi sahur mace ta yi sahur ana jiran bullowa alfijir kuma shi mai gidanta ya ce kuma banda sahurkin yana son wani sahur daban to wannan kuma babu matsala eh, babu matsala wannan duka domin ayar qur'ani cewa ta uhilla lakum laylata siyamin rafathu ila nisa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna da farkon musulunci an hana amma daga baya Allah ya rangwame yace daren azumi wannan an halatta ma wato an halatta ma magidanta mu'amala da iyalansu kana da haka mu'amala da iyalai tun daga faduwar rana har zuwa bullowa alfijir sai dai kawai da kun ji alfijir ya bullo to sai ku tashi ku je ku yi wanka amma matukar alfijir bai bullo ba ko da saura minti biyar alfijir ya bullo to wannan bonus ɗin naku ne kuna da damar yin duk abinda wato shari'ar musulunci ta baku damar yi a ƙarƙashin haka yawwa abu na gaba shine idan mace ta taɗiga magani ga ido ko ga kunne ko ga hanci tana azumi sai ta ɗiga magani ga kunni ko ta ɗiga magani ga hanci ko ga ido ga ido da kunne wannan babu matsala baya karya azumi malamai sun ce akwai wanda ke da rarakakken kunni in ya ɗiga kai tsaye yake zuwa ga makoshi to banda kai mai rarakakken kunni amma wanda dai kunnen shi lahiya lau yake to dan ya ɗiga magani ga kunne bai bata azumi ko ga ko ga amma idan ga hanci ne to akwai kofa tsakanin hanci da makoshi don haka kakki shaƙi tega kakki shaƙi maganin mura kakki wato duk wani shaƙe-shaƙe inda ana azumi to yana shaƙe azumi kina gama shaƙe shi shikin na azuminki ya kare don haka ba a shaƙa wani abinci ko a ɗiga wani abin shaƙa ko kuma a ɗiga wani abin ɗigawa ga hanci wannan yana lalata azumi wanda ya ci abinci a halin mantuwa ko da kwano guda ne ya canyi azumin shi yana nan ko da moda uku kika sha ta ruwa in dai mantuwa ce to azumin ki yana nan ba ramko ba zunubi babu wani laifi da kin tuna kawai sai ki ci gaba da azumin ki ba matsala wanda ta ci abinci a halin cilastawa cilasta ki aka yi sai kin ci to babu matsala idan kin ci amma dai za ki rama wannan azumin to kuma cilastawa malamai sun ce kala biyu ce akwai cilastawa mai sanya dole sai an yi abu akwai kuma cilastawa da ba ta sanya dole sai an yi abu yanzu malam umar in wani ya rike ka Allah kiyaye kawai sai ka fada hannun wasu makiya musulunci ga ramadana sai suka kawo ma abinci suka ce wallahi sai kayi loma in ba haka ba ku biyar suka rike sai suka fara da na farko suka ce mashi sai kayi loma ga abincin nan in ba haka ba kashe kazami sai ya ce kayi shi bi bata azumin shi durum sai suka harbe shi sai aka hau gare ka yaya babban loma za ka yi ma to ka gani yanzu wannan cilastawa ce ko wannan babu laihi ga mutum idan ya yi loma kaji mala ya ce shi babban loma ma za yi zan ya tabbatar da da'a da biyayya to amma yanzu misali da kawai wani kato sai ya daga bulala ce sai ka yi loma in ba haka ba zabga ma zani yanzu wannan cilastawa ce ya zabga ma bulala ko da nawa ce bata haifa ka ci gaba da azumin ka ko kuma wani ya ce maran kaza ni in baka ci abinci ba wannan tilastawa ce a da kakar azumi nan kai kai mutumin banza ne dan haka tilastawa sai wanda take karba sunan tilastawa a musulunci ita ce in an maka wanda kuma ya ci abinci da gangan gace gace kawai shi ya rena Allah bai dauki azumi komi ba ya ci abinci to shi kuma wannan wasu malamai suna ganin shi ba sai ya rama ba wannan kawai sai sun haɗe da Allah ba sai ya rama ba saboda shi izgili ne akwai malaman da suka ce in dai da gangan kawai saboda tsabar rushin kan musulunci da kima kawai ka zo ka ci abinci gaɗe-gaɗe ga ka tarke ke ƙato balagagge ka ci abinci tsakiyar rana da azumi da suka ce kai ko ka rama Allah bai ma bukata wani ramawanka domin kai abin da kai shegantaka ne ka yi ma Allah don haka sai da kuka haɗu in kuma Allah ya sa kayi ladama to kana da damar ka yi tuba tuba mai kyau watakila in Allah ga dama ya hima amma tambasa wannan laihi naka yana kaiwa wuta bar in rihe da guda rihe da guda shine macen da ta aure ɗan iska wanda ya rena addini bai ɗauki musulunci matsayin komi ba dama sallolin ma ba yayi sai ya ga dama akwai matan da suke wada cikin irin wannan jarabawai sai ganta ita bakin gwargwado tana kulawa amma dai ta hada mugun hannu to matar ɗan iska da rana tsaka da rana tsaka kawai sai ɗan iskan nan ya ce shi ma ba ya azumi kika ce yau lahiya baban zile ya ce a kawai ba ni kawai ban ga damai ba yanzu abinda nake so kawai ki je ki dafa mini indomi to tambayar da nake daga mata ya halatta ki dafa mashi a matsayin shi na mai gida ko ko bai halatta ba tunda baya azumi in ba da amsa ko in kyale ku da ita to nan wurin abin da ke daidai ba wai miji ba ko da babanki wanda ya haife ki yake ɗauka azumi sai ya ce ki shirya mai abinci bai halatta ba ki shirya mashi in kika mai ɗa'a to kin saba ma Allah yanzu abu biyu ne ya haɗe maki ga umarnin shi ga umarnin Allah sai ki zaɓi wanda za ki ma ɗa'a don haka dole ki ne ki saba mashi don ki ma Allah ɗa'a Allah ya ce wala ta'awanu alal itmi wal udwan kar ku yi taimakekeniya a kan zunubi da ƙetar iyaka cin abinci ga ƙato lahiyayye balagagge da rana tsaka zunubi na da ƙetar iyaka ko ba shi ba ne shi ne ƙuru-ƙuru in ma baka san shi ba to ga fasarar shi nan zunubi ne da ƙetar iyaka don haka in kika tashi kika yi ɗawainiya kika shirya mai abinci to kin samu sakamako na zunubi kina da kaso mai tsoka na zunubi azumin ki ke bai lalacewa don kin shirya mai abinci amma dai zunubi yana nan tarke ki Allah kaɗai ya san girman shi Allah sa bai kai girman maraɗi ba sai an je kiyama kawai ki ga laifin da kika aikata da sakamakon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ama wani dan adam da'a a wajen saba ma mahalicci dan haka in dai doka Allah ce na haka ko da shi ya haife ki kawai sai zai ce ki shirya mai abinci shi baya azumi to nan kawai ya halatta ki kiya kiri-kiri in kuma Allah ya sa mijin naki ya ce wallahi in baki ba zai ma sake ki to ba sakin ki ba yake so yayi in yana so ya ma kashe ki ya halatta ki yi ma Allah biyayya ko da auren naki zai lalacewa Allah ba zai tozartar da ke ba don haka ba a yin biyayya kan irin wannan to mallam ya ce akwai mata masu sai da abinci eh kada sa yi dumi akan zuzuma
kuma ta'awuni ne a da isa A'a, ba duka ba ne, bari in ma shari. Mata masu sai da abinci, mala ce su ma sun yi ta'awon alal ismi wa ɗodowa, ba duka ba, abin yana buƙatar shari. Akwai mata masu sai da abinci suna yin abinci ne domin masu sahur. To sai a raga abincin har da sahi, in aka raga yanzu sai su bar shi don waɗanda suke da yara su zo su sai. Yanzu wannan sun yi ta'awon alal ismi wa ɗodowa. yawwa kaga waɗannan su ya halatta kuma ba su da wani zunubi abin da suka aikata amma akwai waɗanda suke shirya abincin saidawa da gangan da rana tsaka su uwayen neman kuɗi ne abin da suke nihi irin 'yan iskan nan da 'yan ƙwayan nan wanda ba su azumi irin 'yan tashan nan da ba su azumi da ɓarayin nan da ba su azumi to su zo su sayi ko ba haka suke nihi ba to wanga suna da zunubi saboda manufansu mummuna ce taimakawa wasu ne waɗanda ba su azumi wasu kuma ma sai kai suna yi eh kai ma wanda ba musulmi bane su ba masu azumin yauke dan kina da hawa ko ko da yake na tsananta ko eh to dan kina baki san abin da kike ba kawai sai ki tashi ki talqaniyen yin abinci saboda kafirai su sayi cikin watan azumi kace irin musulma ce don haka baya dacewa ga musulmi yayi abinci dan ya taimaka ma musulmin da ba su azumi amma idan manuhanki don aikin yana da alaka da niyyanki idan niyan kin yi abinci da rana ne saboda masu yara wanda Allah bai dora masu azumi ba su sai masu kuma saboda mata wanda suke da larurori su sayi saboda marar lahiya su sayi in dai wannan manufan ce tsakaninki da Allah to wannan baki da wani laihimi ban ga wani zunubi ba cikin wannan amma ya amma abin da ya dace yanzu lokacin da ke gano wani kato ya zo sayi wanda kawai yana cikin wanda suka kiyan azumi da ganto kake sai da mashi yawwa shikenan ko to alhamdulillah to Allah tabaraka